fatiha da salatul fati إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ أهد لنا بهذا المعذر وانتهي به بنظرة تأتي لنا بالزفر الحمد لله من أهلندي akan inda karatu ya kawo mu cewa ya halatta a kira sunan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a yi kamun kafa da shi a roƙe shi a yi addu'a duk ya halatta kana gabansa ko kana ƙarshen bangon duniya ko kana ƙarshen sama da ƙasa ji ya halatta ya halatta a yau annabawa haka illa ga annabi Muhammad ya ishe mu sallallahu alaihi wasallam sannan ya halatta a yau bayin Allah na gari tun daga sahabbai har zuwa kowane bawan Allah na gari har zuwa tashin kiyama ya halatta a kira sunansa a yi addu'a da shi duk gabaki ɗaya, kuma bawan Allah nan wanda aka sani ne ko wanda ba a sani ba ne, abin mamaki. To, wanda aka sani ne ko wanda ba a sani ba ne. To, duk karatu ya zo da wannan, ƙur'ani ya zo da wannan, hadisai gangariya sun zo da wannan. Imamul bai haƙi yake cewa kamar yadda za mu zo, wannan abu ne da ya tabbata a karatu. kuma ya tabbata a jarrabawa bayin Allah malamai in ji bai ba jahilai ba malamai sun jarraba shi kuma sun ga yayi daidai dama karatu abu biyu ne abu biyu ne karatu naƙali da aƙali naƙali da aƙali shiro karatu addini sai abin da aka ciro ma sai abin da aka ciro ma abin da za a ciro ma din nan ba abu ne da zai fi ƙarfin hankalinka ba ne to in ba ka samu ma abin da aka ciro ma ba ko kuma addini ya yarda kai aiki da hankalin saboda Allah ya ba mu hankali duk gaba gida to bare a ce abin da aka ciro ma addini ya yarda da shi hankali ya yarda da shi abu ne da aka gwada shi aka gani ga shi to ai zai zo ya ce nan ko ba haka ba ka kalle shi ma duk da baki ɗaya kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kiran bayin Allah ba manzon Allah ba sallallahu bayansa ko gashi ma yana nan sallallahu alaihi wasallam abu ne da salafu na Allah wanda suka shige tun daga yin baccin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana tun daga rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa shekara ɗari shida akan wannan sahabbai da tabi'ai da duk malaman addini suke har zuwa shekara ɗari shida akan wannan malamai suke duk gaba gida sai da Allah ya kawo wa addinin musulunci ɗan taimiya sai da Allah ya kawo masa sannan ya ce duk ba haka bane duk ba haka ba ne. Tun daga zamaninsa kuma har izuwa yau ɗin nan, har izuwa tashin kyama, daga zamaninsa zuwa yau ɗin nan wajen shekara ɗari takwas, al'umma annabi ta rikice. Al'umma ta gaskiya, malamai na gaskiya, wanda su suka fi yawa, suka ce muna nan akan abin da annabi yake kai. muna nan akan abin da sahabbai suke kai muna nan akan abin da tabi'ai da tabi'an tabi'ai da al'umma yau shekara wajen ɗari shida muna abu sa shugabancin taƙiyyar jinin sabki imamu sabki Allah ya saka mata alheri ya yi littattafai da yawa ya yi shifa'ul asam to idan ka ce za ka bi maza to wannan kenan tun daga imamu sulki dinna wanda ya kare shi har zuwa kuma tashin kiyama akwai rundunar imamu sulki yana daga cikinsu wanda ya sharhin bukari din nan askalani da duk wanda suka dinga sharhin hadisai din nan duk rundunar sulki ne duk gaba ki sai kuma almajiran shi ɗan jami'a ɗin su kuma suka kasu biyu wa'yansu suka yi mabbakin bi duk abin da ya faɗa alal ainihin ra'asu ko da annabi ya faɗi kisha ko da waye ga kaza kaza shi ya fi kowa sanin tauhidi wa'yansu kuma suka ce a'a abin da suka ga dai za su iya yi wa faskwarima su ɗan yi wa faskwarima su bi abin da za su iya wa faskwarima ba a cikin maganar su ce ba su ba to haka ake har yau duk da baki da to idan mutum ya ce to haka aka tawo haka aka tawo yau shekara ɗari takwas da wani abu muke cikin wannan al'umma annan take cikin wannan bala'i duk da baki da har yau shekara kuma ɗari biyu da wajen hamsin ɗari biyu da wajen hamsin Allah ya taso Abdulwahabi na Najari wanda ake dangana wahabiya a wajensu yau shekara wajen ɗari biyu da abu shi kuma zamanin ɗan jami'a ɗin nan bayan Allah da malamai suka taimaki addinin Allah sallallahu alaihi wasallama suka jefa shi a kurkuku ya mutu a kurkuku almajiran nasu ma duk suka mutu a kurkuku duka baki da ibi da kasa din da zauziya din da mai duka ma ɗayansu suka mutu agogo sai da aka kone wa'yansu da zaɓari wa'yansu ka koye wa'yansu kaza kaza sai da yau shekara kamar ɗari biyu da wajen hamsin Allah ya fito kuma da kahon shedan na jad kahon shedan manzo Allah ya ce nan ne kahon shedan ko ga kahon huna guda biyu na shedan zai fito kahon shedan ya fito a wannan waje ya dawo da abin da dan jami'an nan ya kaba ya ƙara ma akai sai da Allah ya sa Ibrahim Basha na Misra ya ɗauro rundunar yaƙinsa ya zo ya tishe su ga baki ɗaya har yau shekara wajen ɗari ko ɗari ba kaɗan Allah ya tayar da uban wa'annan duk baki ɗaya kuma sarakuna na Saudiya shi kuma ya daɗa maimaita wannan. Da Allah ya kawo zamaninmu zamani ne mai haɗari wanda Allah ya kawo kuɗi. Ko ka san da gaskiya ne aka yi kama kuɗi? Shi ke, in dai kuɗi ya shiga cikin lamari kuma lamari ne. Sai na yana ba da hannun wa hannun. in dai kuɗi ya shiga shi kenan duk gaba gida to wannan a takaice shi ne tarihin wa'annan abubuwa duk gaba gida to yau dan wani ya ce zai ɗau wata magana tasu ya bar wata magana tasu ba zai yiwu ba wanda zai kafa wa'annan magana cewa ba za a kira sunan kowa ba sai sunan Allah su ne an sani to su ku an kan wannan magana abin ba wai akan shehu yake ko akan shehu ne ko akan talaka har annabi ma sun karta abin akan sa dan ta ya ce ba za a ziyarci manzo Allah ko duk wanda ya tafi ziyarar manzo Allah ba ibada ya tafi ba zai yi kasaru ba ba zai yi kasaru ba hadisin da ba ruwansa da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masallatin ne kan tashi kan kabarin annabi sallallahu alaihi kuma har gobe ga shi na bikin mai da ake a'a sai dai a je a ziyarci masallaci sai dai a je a ziyarci masallaci mun ya hajji wata shekara da mutanen wani gari mun ya hajji wata magana wata kofa ta cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam dan suna gaya wata kofa wani mutum a garin wai me yake ake cewa wannan kofa da kofa babu salam da kara kara kara suna ce ai shi in ya zo in dai je ziyara guda ɗayan nan shi kama da kaka ba zai ƙara koma ba har nan yake zama shi za a sa wa kofa sunan me annabi ya yi sallallahu alaihi wasallam wannan magana ba karama ba ce wannan magana ba karama kuma iko Allah za ka ji wanda suke dan bin magana suke dan basu gani za ka dai in sun je wurare ma haka ba za a nuna su ne ziyara kamar ba an san dai sun sai dai alwawalo ai abubuwa da dinga baki daya to wannan magana dinga baki daya dan dai mu yara da komai mu rike addininmu mu rike aqidanmu ko muna roƙo wajen Allah kafin mu fara karatu Allah ya kawo zaman lafiya a Sudan albarka annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya bawa sojojin hukuma sojojin ƙasa ya ba su nasara ya zama ƙasa tana da rundunar soja guda ɗaya ba da ƙasar da za ta zama tana da rundunonin soja guda biyu me yasa Allah ya ce shi kaɗai ne ba wani ubangiji ya ce da da wani ubangiji da yanzu la fasada ta da yanzu sama ta har rubuce da mun ji ana yaƙi a sama mu ma kuma yaƙi sai ya sauko mana duk da baki ɗaya bayan da za a yi ƙasa ta zama tana da sojoji rundunar sojoji guda biyu kuma duk na ƙasa ne ba zai yi ba ga irin tana duka duka abin da ya kawo Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya ba wa Afirka mu za Allah ya ba wa ƙasar mu Nijeriya zaman lafiya Allah ya ba wa Misira zaman lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa'annan ƙasashe Misira nan ita za ta tsaya a cikin kare addini har tashin kiyama da shugabanninta to irin wa'annan yakukuwa su suke rusa ƙasashenmu ya aka karke bare nan shi zai sa tura su zo su shiga shi zai sa kaza kaza kaza Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya dauke musu yaki mu Allah ya dauke mana albarka annabi sallallahu alaihi wasallam mun kawo jiya hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗar haɗuwarsa da annabawa cewa ya ga Musa annabi Musa manzo Allah ya faɗi sifar annabi Musa da irin jikin annabi Musa ya ce ai kama da larabawan shanu'a annabi ya ce ya ga isa ɗan maryama abinci allah ya tabbata a gare shi yana sallah manzala sallallahu alaihi wasallam ce ya yi kama da kurwatu bin mas'udi annabi isa ɗan ya yi kama da wani sahabi a cikin sabansa sunansa kurwatu bin mas'udi kaga dai wannan abu ne da ba shakka mutum ya annabi ya ga wannan abu duk gaba tun daga shi na ta ya yi kama da wani ya yi kama da wani sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce na ga annabi Ibrahim ma yana tsaye yana sallah ya yi kama da abokinku shi annabi Ibrahim ya yi kama da abokinku malamai suka ce yana nufin kansa sallallahu alaihi wasallam yana nufin kansa har yayin da ya gama sallah sai ya ce min ya Muhammadu ga maluku mai tsaron wuta ka gaida shi ka gaida shi sai na juya wajensa sai shi ya fare mun gaisuwa ya fare mun sallama akwai ragowa hadisan da yawa cewa da ya an tunje malaika juli ya ban bayani wannan fa shi ne kaza kaza shi da kansa ya karsa shi ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaida annabi wannan hadisi musulmi ya fitar da shi daga anas Abdulrazaki ya tashi a cikin littafinsa a dinga baki da. Baihaqi ya tashi a cikin dalailin nubuwa dinsa. Hadisi ingantacce daga Sulaimanu Taimi da Sabitun Bunani daga Anas an Malik. To, sai kuma wani hadisin da bai ya fitar da shi a cikin yanzu mun gama wancan sai kuma wani hadisin da bai aikata da shi a cikin dalailin nubuwa nasa hadisi ne ingantacce daga Sulaimanu Taimi da Sabitul Bunani daga Anas an Malik Anas an Malik yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce na ranar da aka yi Isra'i da ni na shige ta kamarin annabi Musa na zo wa annabi Musa a sai ala Musa na zo wa annabi Musa a kansa saboda shi yana kabarinsa yana sallah manzo Allah kuma yana kan abun hawa a sama na zo a kan annabi Musa ma'ana daren da aka yi Isra'i da ni yana nan wajen rerayin nan ja yana nan wajen da ikon Allah Isra'ilawa sun je wajen wannan rerayi ja gashi nan sun tona shi sun bincika shi ga ga kabari amma kuma ikon Allah ya ba mai kabari kabarin yana nan amma kuma ba kowa a ciki dinga baki da amma sun bi wannan hadis tun da annabi sun tabbata gaskiya kuma bi da ga kabari an samu wa'yansu daga cikin jikokinsa sun ɗauke shi sun kai shi wani waje sun binne shi a'a Allah ya ɗauke shi da jikinsa ma gabaki ɗaya Allahu a'lam duk gabaki ɗaya amma an ka je ziyara nan inda ake zuwa ziyara ne za ka ga ga kabarin kuma a kasibul ahmar din duk gabaki ɗaya to duk gabaki ɗaya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce na ga shi yana tsaye yana sallah a cikin kabarinsa ga matacce a ƙa'ida irin tamu amma mun san ba matacce ba ne annabi ne mun san ba matacce ba ne in shahidi ne mun san ba matacce ba ne in mai kiran sallah ne mun san ba matacce ba ne in kudubi ne arifi ne bawan Allah mun san wannan ba matacce ba ne rayayye ne duk ga baki daya manzalla gashi na yana sallah a cikin kabarinsa duk ga baki daya duk abu ba sai lalle dole a sallah kabarin ka za ka yi ka sallah kai ba duk abin da kake so da abin da ka saba da shi ka iya karatun qur'ani ka iya madanin ka daga daga baki da ka iya soyayya ka ka duk abin da kake so ne daga baki da to ya haka kuma ya zo a cikin ingantaccen hadisi da muslim ya fitar da shi a ciki mai shari'a yake cewa wannan ya tabbata da abin da ba zai kokwanto ba zai shiga ba duk musulmi sun yadda da wannan sun tabbatar da wannan ko malami ko ba malami da za ka tambaye shi zai baka wannan amsa cewa sallah ranar isra'i guda hamsin aka wajabta mana ita waye ya sa aka dinga ragewa annabi ya dinga zuwa ya je a rage annabi musa alaihi salatu wassalam sababin a sauƙaƙe mana sallah hamsin din nan ta zama guda biyar annabi Musa ne ya gaya manzo Allah sa na jarrabu bani Isra'ila ba za su iya mutanen kan kuwa su ba za su iya ba ko ma a sauƙaƙe masu manzo Allah ya ce haka na dinga kaiwa da kawo tsakanin annabi Musa da ubangiji da ganin annabi Musa da har sallar nan ta zama biyar har sallar nan ta zama biyar Ubangijin Jaruto Muhammadu har yau dai hamsin din ne amma ga tana a cikin biyar ko ta kai ta ɗau na goma. Duk wanda ya salloli biyar din nan Allah zai bashi ladan guda goma. Ai yau dai hamsin din ce. Hamsin din tana nan a falala amma kuma sauƙaƙe wa al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta zama biyar. Waye yake a ji a sauƙaƙe wannan annabi Musa. Da rasuwar annabi Musa zuwa haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi ya fi shekara dubu biyu. A hukuncin hankali irin namu, ai annabi Musa ba ta ce amma a hukuncin addini, a hukuncin aƙida ta mu ta addini annabin Allah ne, rayayye ne, da manzo Allah ya gan shi yana sallah a kabarinsa, kuma ga manzo Allah ya je ya tarar da shi a baitul maqdisi kuma ga manzo Allah ya ji ya tarar da shi sallallahu alaihi wasallama a sama ta shida bacin ma annabi Musa rayayye ne ma international ne kai in banda rai in banda rai wace za ka ga mutum a Misra a cikin kabarinsa Sina ga sanan Sina ya za ka ga mutum a Misra a cikin kabarinsa kuma kai kana kan abun hawan da electric ne abun hawan buraka ne gudu yake kamar lantarki barku saboda barku walkiya shi aka samu buraka gudu yake na electric komai dai mu'jiza da gudu da waye da ka ai kafin ya je rashin kan shi kai kaje saboda buraka inda ka gani na take jefa kafata amma kuma tana jefa kafata a baitul maqdis sallallahu alaihi wasallam ya zo shi a baitul maqdis annabi Musa ke saboda rai ne rai yana ko'ina rai yana ko'ina rai zai iya zuwa ko'ina yanzu da ka shigo ɗakin ka ranka ya je sai ka ga ka ɗakin na a kuma kafin cikin ka je ka sha wuya da ka taɓa zuwa wani waje ka taɓa zuwa maka ko ka taɓa zuwa Amerika da ka nan ga ga ranka ya je ga ɗakin kana kallo ga ɗakin sai dai saboda hukuncin jiki ba amma da ba wannan cikin kuma ya ganka a can da komai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah da annabi Musa tunda ya waje annabawa sallah suka gama hirar da za su yi a nan ƙasa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau iraji ya hau kumbo a folo da ake cewa na Allah amma ya hau sama yana zuwa sama ta shida kuma ga Musa shi ya dinga cewa a rage sallar nan to ta nan za ka san rai bare a ce ran bawan Allah shehi ne na Allah ko annabi ne ko shahidi ne ko su- duk inda kake yana tare da kai duk inda kake yana tare da kai yana tare da kai yana tare da Allah yana tare da kowaye a cikin duniya ba saboda yanzu ga annabi Musa annabi Musa na rai ga shi a Misra ga annabi Musa na rai ga shi a Baitul Maqdis ga annabi Musa na rai ga shi a sama kuma da jikinsa da komai amma kuma kai kafa wannan ba jiki ne na annabi Musa wancan da ya yi zama da shi ba irinsa ne amma kuma yanzu na haske da irin waɗannan mu'ujiza ɗin to ashe yanzu dan ka kirawo annabi Musa a ko ina kake annabi Musa zai zama gashi a gaban ka ai dama yana nan a gaban ka ai ba jiki tun daga annabi Musa a Misra yana san daga annabi Musa a Baitul Maqdis daga annabi Musa a sama to haka kowanne rai mai tsarki haka kowanne rai dai hukuncin rai ya fi ƙarfin hukuncin jiki mu ma abin da ya sa ba za mu iya wannan ba saboda jikinmu ai kaga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake shi ma jikin nata na duniya ne na lahira ne na barzaku ne na ina ne duk inda suka yi wannan circulation din shi ma sai yi duk inda suka yi wannan abin shi ma sai yi sallallahu alaihi wasallam saboda shi ma jikin nasa irin nasu ne duk gaba ki da To don haka ba wanda abin zai ci kurkuɗe masa, ba wanda abin zai ci kurkuɗa, sai wanda ya ci kurkuɗa wa kansa da ganga duk gaba gida. Don haka malamai suka yarda da waɗannan wurare, wani sahabar za a ga an ce ga kabarinsa a can, ga kabarinsa a waje kaza, ga kabarinsa a waje, mutum ɗaya da an ce ga kabarinsa a waje uku. Ko wani annabi a ce ga kabarinsa a Yaman, ga kabarinsa a cikin ƙasashen Saudiya, ga kabarinsa a eh, Umman, ga kaza, irin su annabi sa'adu gaba. Malamai suka ce duk shi ne. saboda ai rai ne ma'ana an karbo wajen takazo saboda za ka yi magana shi yanzu in ka jefa dutse ko ka jefa ban ko ka jefa a cikin ruwa sai ka ta nutse ka bullatan ta bullatan ta bullatan ta da ita ce saboda turai ya fi haka duk da baki da to da haka a aqida al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam bare malamanta bare waliyanta in mutum ya mutu ma in bawan Allah na ya mutu ma ya fi ƙarfi. A aƙidar al'umma annabi sallah, a aƙidar malamai, bare aƙidar salihai daga cikin rabbaniyai, akwai ahbaru malamai kawai na ilimi kawai ban shirin ba kamar da akwai kuma rabbaniyuna wanda sun haɗa wancan ɗin kuma sun haɗa na rai. To a aƙidar su in mutum ya mutu ma ya fi tasiri saboda yanzu ya fi abu. Saboda hujjojin da yake hannun saboda abin da aka gwada duk gaba gida. Nawa ne mutane suka ga kakanninsu ko suka ga iyayensu a maka ko a wani waje na bautar Allah duk gaba gida. Nawa ne suka ga abu. Shehunanmu sun tabbatar sai ji Ali Jamatini ya tabbatar duk fakiri na Allah da ake wazifa da shi a waje ko ya rasu kullum sai ya zo wajen wazifa ko ya rasu kullum sai ya zo wazifa nawa bayan rasuwar wannan bawa Allah da ya rasu a cikin mu wannan bai kama mara lafiya eh ashiru ashiru ashiru bai kama mara lafiya ina ashiru lokacin da yake cikin mu ma bawan Allah ba wanda ya rasu ma mun san dai kowa bawan Allah da Allah yana kowa wani ne duk gaba gida amma nawa bayan rasuwarsa muka dinga ganin sa a zawiya sai kana dai da za ka fuskar sa sai ka tsaya ka kula ka nema shi ka rasa yayi mun haka yayi mun haka ba san adadi ba kuma na sha gaya wa jama'a ce wallahi sallahi na ga wannan yanzu ina gaisa amma da na kula ne zan da ba da za ga rasa wannan shi ne gaskiya wannan haka sai dai Ali Tamasin ya fara haka idan mu ta gani in dai ba mun san karyata to ko da wani ya karyata ma kalle shi ma duk wani in ya karyata ma kalle shi bawan Allah ne mai san zikiri mai san kaza kaza to haka bayan Allah suke don haka al'umma gabaki ɗaya take kiran annabinta kuma annabinta ya gaya masa a'a ba ma sai shi kaɗai ko annaba ba salihai ma ana kiransu kuma take kiransu kuma ta san tauhidinta kar washe za a tsaya zancen wani wanda ya zo bai san tauhidi ba bai shafuka tauhidin ba in ka ce kaji shi ma annabin ma zai gaya ma ba tauhidi ba ne ka fita kai da kanka za a gudu duk gabaki ɗaya to daga mi wa kanmu kiyamun leli mu da yara mu rike addinin mu rike aqidan mu mu rike abin da muka gada kuma ba bakin gado ba a bakin gado na ilimi wallahi duk wanda ya kira wani bawan Allah ko ya kira annabi sallallahu alaihi malami ne ba jahili bane duk gaba ki da to sai dai kuma ikon Allah kafin mu zo nan wajen ma aya duk ta yi mana labari idza qalabahum jahiluna qalu salama kuma jahilin nan ba zai iya zama wanda ba malami zai iya zama malami ne amma kuma ya jahilci halin buku ko ya jahilci karatun buku ko ya ja ko ba a malamin ne kuma adallahu Allah ala ilmu Allah ya batar da shi a kai ilimin Allah ya batar da shi sai Allah radiyallahu anhu da abin da ya zama sababin shiriya wani kuma shi yake zama sababin halakar wani duk gaba ki da ko mu rike kwarai da gaske duk gaba ki da to ya tabbata a cikin abin da ba ko kwanto cewa sallan nan tamu da muke yi guda biyar din nan matacce ne a ƙa'idan mu amma a ƙa'idar addini a ƙa'idar hankali na ƙari da akali ba matacce bane ba matacce bane matacce ne a ƙa'idar mu ya ce a dinga rage sallar duk gaba gida. Tutun da wanda ya zama ya rasu da shekara wajen dubu biyu shi yake da annabin da yake rai ka yi kaza kuma aka yi aiki da abin nasa. To ko nan da bayan shekara dubu biyu a gaban annabin nan sallallahu alaihi wasallama idan wanda ya rasu yake ai ba za a yi ba idan kuma mutumin kirki ne duk gaba gida. To wannan kenan. cewa matacce ne ya yi horo da a dinga rage sallar nan tamu. To, duk da baki da. Shi ne annabi Musa alaihi salatu wa salamu wanda ya zo ya isar da aikansa ya koma zuwa wajen Ubangijinsa tabaraka wa ta'ala. Amma shi ya isan mana mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne sababin wannan alkhairi da ya zo mana mai sauki da shalla hamsin aka sa mana biyar ɗin ma a karshe da ita biyar ɗin ma a karshe da ita bari a ce hamsin za mu dinga yi to wannan wanda ya kawo mana wannan ya jawo mana wannan alheri annabi musa ne kuma wanda ya rasu da wajen shekara dubu biyu amma manzo Allah ya gan shi da ransa da komai ya ba shi ma shawara manzo Allah ya yi shi da shawararsa to kai yanzu idan ka gama tacce na Allah mutumin kirki ya baka shawara ya ga aiki da shawarar sa kace ai matacce ne bayan annabin ka ya aiki da shawarar mutumin kirki matacce duka baki da to wannan kenan wannan an san wannan magana tabbatacciya ce ingantacciya ce ba wanda zai yi musunta sai wanda ya musan addini a sarari annabi Musa ya rasu ko bai rasu annabi Musa ya rasu duka baki da amma kuma ga shi na har lokacin da aka yi wannan abu har tashin kyama yana nan da rai yana nan da rai maganin irin wani abu wani malamin hadisi ya karanta hadisi a gaban haruna rashid cewa manzo Allah cewa annabi Musa da annabi Adamu sun haɗu duk wanda matattu ne annabi Musa da annabi Adamu sun haɗu a haji sun haɗu a haji sai Allah Musa ce da annabi Adam duk bala'in nan da muke ciki ga jawo mana su duk bala'in nan da muke ciki ga da baka ci itaciyar nan ba duk wannan ba mu zo kasar nan ba duk mun sha wannan bala'i sai annabi Adam ya ce ɗana zo wannan abun Allah ya kaddara shi tun kafin a halice ni da shekara dubu biyu ɗana me nawa a ciki cikin abin da aka ƙadarta shi tun kafin a yi ni sai wanda daga cikin waziran harun rashid ya ce a ina aka yi wannan sai harun rashid ya ce a kirawo hauni hauni ma'ana mai datsa kai a kira hauni marwala a shimfiɗa fata yake fata sarakuna kafin ne da yawa to za a datsa kan mutum sai a shimfiɗa fata kamar yanzu mu ce leda to da an dafe shi kenan duk inda ma jin ya tsallo a kan leda zai tsallo ya naɗe shi a je a har nan ce a kira mai datsa kai marwala a shimfiɗa fata ayyan ma yana tuba har sai ce ko ba wata magana sai da malamai suka shiga suka shiga shi a gaya ma a jin annabi ka ce a ina aka yi ma'ana ƙarya ne kenan duk gaba shi da duk gaba shi da ka san tabbata tuwa kai ko mutum ga su da rai har sun je haji kuma har sun haɗu wani ya ga ina ga ga shi ba dan dai malamai sun haɗu sun ce da jinin haruna rashiya ta tsaye maka duk gaba shi da to to wannan kenan to yau ba ma annabi Musa da Adamu alaihi salatu wassalam ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zaka zo mutum ya gaya ba mummunan magana ai ya rasu wurin shikenan an gama duk gaba ki da rayuwa annabi to in wannan ya tabbata rayuwa annaba tabbatacciya ce to ina rayuwar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da karatu a kansa kuma karatu ne da ba shi da adadi karatu ne kafin kafin haihuwarsa ba kafin samuwarsa da karatu ne na lokacin samuwarsa da karatu ne na bayan komawarsa zuwa ga Allah duk a wannan lokacin rayuwa ce da shi tabbatacciya yanda yake lokacin da aka haife shi dinnan har ya har ya zo lokacin rasuwa dinnan haka yake kafin haife shi ma haka yake bayan ya rasu haka yake a nan duniya haka yake a lahira haka yake a hadaran Allah sallallahu alaihi wasallam duk gaba ki da wayannan karatuka mun gode Allah abba kula da jiwa da kuma mun yi wayannan karatuka sai dai kuma kowane waje yana buƙatar kamar da an ce mutum ba zai ga girman ilimi ba sai ya maimaita karatu sau dubu kuma ya ji shi kamar yanzu ya ji mutum ba zai ga girman ilimi ba sai ya maimaita karatu sau dubu kuma ya ji shi kamar yanzu ya ji jaranar mun sani ka sani kila ma ka manta amma ka ce ka sani duk gaba ke ya to bale rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kama daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare yadda a gare shi Abdullahi dan Mas'ud ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rayuwa ta alheri ce gare ku za ku yi hira da ni in yi hira da ku ku tambaye ni in amsa mu duk gaba za ku hira da ni in yi hira da ku haka rasuwa dama alheri ce gare ku za a dinga kawo mun ayyukanku safa da yamma a wani hadisi za a dinga kawo mun ayyukanku in na ga alheri in gode wa Allah in na ga abin da ba alheri ba neman muku gafara wajen Allah neman gafara wajen Allah hafizul iraki ya ce sanadinsa jayyidun jayyidun wa'ansu malaman su tafi ma ya fi hasanu ya fi mai kyau ko kuwa ma suka tafi kusan iri ɗaya ne ma'ana kinta ne ma'ana za a gaba hujja da shi waɗanda suka tafi ma jayyidin ya fi ma hasan da ina in an gaba hujja da hasan ma ina kuma jayyidi duk gaba ki ɗaya hasaninsa mai kyau ne duk gaba ki ɗaya hafizul haitsami shi ma ya tabbatar da haka ya ce bazzaru ya rawaito irin wannan kuma duk mazajen bazaru mazajen inganci ne ma'ana ingantacce ne duk gaba gida siyudi ya inganta shi a cikin mu'ujjoji da cikin littafin sakasai haka kaskalani wanda ya shan bukari duk gaba gida akwai sharhin kaskalani akwai sharhin kaskalani ike cewa manawi ya faɗa a cikin faizul kadiri cewa wannan hadisi ingantacce ne zancen jaridu ma duk bai taso ba wannan hadisi ingantacce ne haka zarqani a cikin sharhin mawadi haka shihabul kafaji a cikin sharhin sana'a shifa diga haka mulla aliyul qadi diga baki da a cikin sharhin sana'a shifa duk sun tafi yace kuma Harisu bin Usama ya rawaito shi a cikin musnadinsa da ingantaccen sanadi Ibn Allah har ƴan barna din har ƴan sokewa din yau duk hadisai sun zama ba su da wani hukunci sai wanda albani ya ga dama ya inganta ko ya ga dama ya raunana to hashi din albani din ya ce mursalun sahihun yana ɗan giɗi a wani waje amma dai ingantacce ne mursali ne amma sahihi ingantacce ne mahaddaci ɗan abdulhadi alhafiz bin abdulhadi manyan manyan rike mazhaban ɗan taimiyya din da wa'abiyancin duka baki ɗaya yake faɗa a cikin littafinsa a tsarimul mulki firar da ana sulki wani mutane ne da yawa imamu sulki rabi ko zai yawa sulki rabi a cikin shi ne kawai ya kawo a ciki ba ya faɗa ya faɗa to a cikin wannan littafinsa a tsarimul mulki din nan firar da ana sulki da ke dinin sulki sulki din nan ya rasu hijira a nan sallallahu alaihi wasallam tana ɗari bakwai da hamsin da shida yau wajen shekara sa ɗari bakwai da wani abu da rasuwa imamu sulki to yana yi wa sulki a to a cikin wannan littafi shi da kansa yake cewa wannan hadisi wannan hadisi kyakkyawa ne shi ma duk da baki da ingantacce ne shi ma duk da baki da to wannan kenan sai hadisin da kaga misali wai wannan ba ana bin maganganun malamai ne kuma yana da kyau duk karatu ka ji ne manya suka fahimta a ciki kuma qur'ani ji ya faɗa kuma duk a cikin abubuwa mun kawo wajen abu guda a cikin arraddu sai ji muhammad ya kawo dalilai wa guda goma na cewa manzon Allah rayayye ne sallallahu alaihi wasallam sannan ya kawo rayayye ne sabida rayayye ya haɗa ya haɗa shi da kansa saboda raye ya haɗa shi ubangiji ya haɗa shi da kansa da wauna haɗa ji wanda ba ba dan manzo Allah bane ba inda za a samu wannan in ya ce Allah sai ce wa rasulu da wannan wauna sannan aka zo lokacin da aka Allah ya jefar da haɗawa ma ta sifa din Allah ya jefar da haɗawa ta suna din ya tabbatar da haɗawa ta zafi ma ta jiki duk gaba gida haƙo an yi ruduhu huwa bayan abu biyu ne ka taho da su duk gaba gida a nan kuma an dandake haƙo an yi ruduhu da irin wannan duk gaba gida kuma da adabai masu ban mamaki na cikin ƙur'ani duk gaba gida wato sabbihu bukuratan wa asila wa duk gaba gida duk da kansu da kan azuka ce nan da Allah ake nufi ba san kuma ko da sun bawa manzon Allah din ba har yau dai ba tabbata daga ka'ida annaba akwai subobi masu kyau da Allah ya tabbatar musu akwai subobi marasa kishiyan wa'annan da Allah ya kore musu amana ta waje ga annabi rashin amana ba ya kore to ka kore ma kai ka tsarkake shi hankali ya tabbata ga annabi rashin hankali ya kore duk gaba ɗaya gaskiya ta wajaba ta tabbata ga annabi ƙarya ta kori gare shi to ka kore ma wayannan abubuwa da suka ba su inganta ba ba su dace da shi ba har yau kayi wato su san biyu ma duk gaba ɗaya ba wani abu ne aka fara duk gaba ɗaya tun da me ma'anar tazbi tsarkake Allah da abin da bai dace da shi ba tabaraka wa ta'ala to haka shi ma manzo Allah ka kore ma abin da bai dace da shi ba ƙarya rashin hankali, rashin amana, rashin yarda da annabawan bayansa, rashin yarda da littafan da suka zo. Wannan ne abin da ya koru ga annabawa duka baki ɗaya. To wannan kenan. Sai hadisin da ya zo daga Amr bin al-Haris shi kuma ya karɓa daga Sa'id bin Abi Hilal shi kuma ya karɓa daga Zaid bin Ayman shi kuma daga Abbasi bin Nafi al-Kindi shi kuma daga Abi Abid Dardai Abid Dardai yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yawaita mun salati a ranar Juma'a domin rana ce da mala'iku take shashe halartarta ɗaya ba zai yi salati a gare ni ba ranar Juma'a sai an zo min da salatin nasa a wajena har ya gama Ƙala, Abu Darda ya ce, sai na ce, ya rasulullahi bayan ka rasu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce bayan na rasu Allah ya haramta wa ƙasa ta ci naman annabawa ko ma jikin nawa kake nufi yana nan lafiya kalau bare kuma kai ka san ni da kai raina nake nufi duk gaba gida to ko ma jikin ne na annabi yana nan nan inda aka ajiye shi sallallahu alaihi wasallam Allah ya haramta wa ƙasa ta ci jikin annabawa sallallahu alaihi wasallama dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rayayye ne Allah yana azurta shi da irin abincin lahira da irin rayuwa ta lahira duk gaba ki da irin yanda ya ji dinga azurta shi a nan duniya da irin wannan rayuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kwana bakwai yana azumi kuma ko ɗanɗanar gishiri ne ba kuma yana da ƙarfin da zai yi tafiya yana da ƙarfin da zai yi yaƙi yana da ƙarfin da zai sadu da iyalansa sahabbai sun fara mu zalla shi kanku hadisi inda rabbi ni mu ni wa shi ina kwana wajen ubangiji na yana ci da ni yana shayar da ni to na malamai aka ta wai abinci yake ba shi ne ko wani suka ce a ladaiful ma'arif ne wannan tausasa waridai na ma'arifa da manzo suke yawo a zuciyar manzo Allah su suka isa ma abinci su suka ma isa ma abinci kuma fi illan wannan an gwada shi an gani za a ga mutum in je ma'arimin nan ta yi yawa a cikin zuciya abinci ma zai su kuma ikon Allah kuma ka yadda yana da lafiya sai yana da komai nawa turawan faransa suka kukkulle ba waliye da yawa suka kukkulle waliye da yawa yanzu wannan babban shehi na Senegal Ahmad Bamba sai da turawan faransa suka kulle shi kwana arba'in ba ruwa ba komai amma da suka fito da shi ya fi da lafiya amma da kiba duk gaba ki da saboda la ta'iful ma'arif a wajen alhaji abdullahi baban su shehu ya tarbiya saboda ta'iful ma'arif da suke yawo a cikin zuciyarsa duk gaba ki da to wannan kenan to wannan hadisi ibnu mata ya fitar da shi a cikin sunnoninsa ya zo a cikin zawa'id wannan hadisi ingantacce ne duk da ya yanke ta waje biyu duka baki ɗaya amma dero ingatacce ne kuma nasa'i ya fitar da shi shi ma duka baki ɗaya a cikinsa manzala Allah ya wakilta mala'ika a kabarina yana isan min da gaisuwa al'ummata duk al'ummata ta gaishe ni ko aina suke ka gaida shi a cikin ziyara ina assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh malaika zai isa masa wannan fa in ba ranar juma'a bane akwai hadisin ko in ba ranar juma'a bane amma ranar juma'a da daren juma'a bakin ka da kunnansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wani malaika ya isa maka ka faɗin sakon ɗaya da wani bai gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka faɗi sakon ɗaya da wani baya yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka baki da wai wannan wannan ce wai hujja amma mun gode Allah imanin mu ya fi ƙarfin wa'annan hujjoji duk gaba ki da duk gaba ki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana amsa wanda ya kira shi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana amsa duk wanda ya kira shi sai manzo Allah ya amsa yadda an kai salati sai ya haka an ka kira shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya amsa duk gaba ɗaya. Don haka, ka ga girmansa, dama Allah ta baraka wa ta'ala ya nuna ma nan wajen, kan ku sanya kiran manzon Allah ya zama irin kiran shashin ku ga shashi, ka dinga girmama shi haka kuma magadansa, haka kuma magadansa, haka kuma magadansa. Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu in ka ji ya ce shehu ya ce bai faɗi kowane shehu bane da shehu tijani abul abbas yake haka shi kuma manyan almajiransa in ka ji sun ce shehu ya ce su kuma da shi suke in wanne za su faɗi wane ne duk gaba ki da haka shehu tijani dan shehu na hadiya ga in kun ji na ce shehu ya ce kuma haka haka je zuba ya faɗa muna rufe sunanka ne ba ma faɗa saboda abin ya mana girma a zuciya kuma saboda girmamawa gado ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk gaba ki da waye da zai ce ga kawatsar da wannan duk gaba ki da to to wannan kira to duk wanda ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana amsa masa ya zo a cikin hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu abiya ala ya fitar da shi cikin ambatan annabi Isa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce summa la in ama ala qabri sannan annabi Isa ya zo ya akan kabari na fa qala annabi Isa yace ya Muhammad ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi la ajabtu sai na amsa masa sai na amsa masa to wannan kuwa duk waɗanda suka yi zamani da Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu sun ga wannan a sarari ai mu zamanin nan ma bai ci ma duk wannan taso ba an ga wannan a sarari wanda suka yi zamani da Shehu Ahmad Ar-Rufa'i babban can Sharif mai dariƙar Rufa'iyya sun ga wannan a sarari ya Allah ya azurta shi ya zo hajji ya zo ya tsaya kan gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi da ran mu ne yake zuwa ya gaishe ka mun gode Allah ya ga jiki ya zo ni ko hannunka mu gaisa ya rasulullahi a ga hannu ya zo da tabarin manzo Allah ya sumbanta a gaban al'azai duka har yan nakadin sun rawaito wa'annan karatuttuka har yan nakadin sun rawaito karatu Shehu radiyallahu anhu kafin ya je hajji ya yi faɗi wa'annan abubuwa da yawa كان الرجل كل وقت يزوره بقى نوبة الأشباه والله قادر رأينا كم هو الوقت أنا تاري ينزو جكيني والله قادر الله ne iko ne Allah ya yi ikon shehu ya je ba adadi duka baki da saraliyar ebu wani yana cikin saraliyar ebu min umaymata za'iru wa bakarani wajdan alal zahiru yana nan cikin saraliya ɗaya wa min qabli ruhi kullu waqtin yazuruhu baqana wa basul ashbah wallahu qadir to wa wannan kenan to yanzu ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata shi annabi Isa alaihi salatu wassalam akwai kuduban al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinjin annabi Isa ya rinjin su mahaji ya wayannan ba wani malamin bikin da sai da su kuma gangalinsa direct manzon Allah suke zuwa tambaya ya rasulullahi me kaza ya rasulullahi me kaza ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu kuma wannan duk wanda suke zamani da wani babban kudi na daga cikin bayan Allah sun ga wannan sun ga baki da abu ne da Imam al-Bayhaqi ya ce abu ne da malamai da salihai suka jarraba shi ashe karatu ingantacce ne to kuma ba zai aka yi sa'a duk bayan Allah suka jarraba ya suka gan shi a aikace. To ai mun gode Allah, mun gode Allah. Ibn Hajar ma'addaci ya faɗi wannan hadisi duk gaba ki ɗaya. Da yadda ya kafa babu ma ce babu rayuwar manzon Allah a cikin kabarinsa, wanda Allah raye ne a cikin kabarinsa. Duk gaba ki ɗaya. Duk gaba ki ɗaya. Don haka, Hatim bin Wardana ya rawaito cewa Warubin Abdulaziz ya kasance yana aiko da saƙo wajen kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taso da mutum daga Syria Dimishka din ya turo shi da saƙo wajen kabarin manzo Allah je ka ga ya manzon Allah kaza je ka ka ce ina gaida manzon Allah ai ya san duk inda yake ma iya faɗa amma kuma wannan wasu daɗin falala ce shi zai nuna wa koma waye cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam raye ne da zai aika ko da raye haka yake aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malamai kuwa sun san waye Umar bin Abdul Aziz jidda khalifa ne jidda basarake ne kuma malami ne malamin hadisi ne ma duk gaba ki da to wannan kenan sannan al-qadi ya faɗa a cikin ashfa a babun ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-qadi yake cewa Shihabuddin al-Khafaji ya kasance ya ce, Khafaji ya ce, yana daga aikin salabu da suka shige, aikin managarta, marigayenmu da suka shige, salabu ana nufin tun daga sahabbai hatta biya hatta biya ba wannan sanadiya ta kwana ta ta yan kwana ba ta faro daga karni na bakwai dan jami'a zuwa kaza kaza ko kuma ta faro daga wannan shekara kamar 200 da Saudi ba wannan ba in ka gane irin waɗannan abubuwa abin da ya samu ke faɗa don mu gane in ka zana ido sai ka bambance mai kice sunnan manzon Allah mai kice sunnan Saudiya sai ka zanta- sai ka bambance mai kice sanadiyya ta sahabbai da tabi'ai mai kice sanadiyya da aka cika duniya da ita ana faɗa sai ka huta amma gane ba ka kaɗe duk gaba ki da to wannan wannan kenan to kabaji yake cewa yana daga aikin salafu da suka shige aikawa manzon Allah gaisuwa sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Umar kaji salafu na farko ba sahabbai babansa da shi kansa shi ma duk sahabi Abdullahi dan Umar ya kasance yana duk wanda ya zai je Madina yana cewa ka gaida manzon Allah ka gaida sayyidina Abubakar sannan kuma ka gaya min da babana Umar kenan ka gaida manzon Allah ka gaida sayyidina Abubakar sannan ka gaya min da babana duk gaba gida ya san duk inda yake ma gaisuwa ta zo abun mamaki sayyidina Ali Allah ya gama fuskarsa duk in ya layya sai ya yi wa manzon Allah layya duk abin da sayyidina Ali ya yanka sai ya yanka irinsa kuma ya ce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam almajiran suka tambaye shi wanne wannan yace wallahi manzo Allah ne yace in dinga yi masa annabi ne sallallahu alaihi wasallam yace in dinga yi masa ashe ka yi in ka yi da ya kai wa wanda kake da iko za ka yi masa duk gaba ki da shi yayi layyan duk gaba ki da bare wannan magana sai na Ali na ganin har yau manzo Allah yake layyan duk gaba ki da to wannan ka duba nasimur riyahi riyad nasibul riyad za ka gani muna nan da shi sharhin ashfa din gaba gida to sai ayoyi rakwatamu masu girma da ake kawo ake kafa hujja ai su suka hana a kira wani Allah ma'ana bauta masa ne saboda rashin sanin tafsirinsu in ma an san tafsirinsu dan wanda ya faɗa ba za ka ce jahili bane malami ne sai dai ya ƙi bin maganar bayin Allah tun daga sahabbai din har zuwa zaman nasa ya zaɓi magana bauɗaɗɗiya wanda Allah ya bauɗa ta cikin wuta ya zaɓi ta kawai zai rike shazza ita kawai ya rike duk gaba gida dan haka yana daga ilimi babba a cikin tafsiri sanin sababin saukar aya wannan ayan da ya sababin saukarta duk gaba gida kuma irin wannan yaƙi ya ci sahabbai ma kamar yadda muka faɗa ma'aure ya ce wanda zai ƙara da wani dai uffin lakuma a kan abdurrahman ya ɗan sai na abuka sai da aisha ta ce ƙarya yake ba a kan mu ta sauka ba kaga yanzu kai kuma kai ya rage wa fiye da san a kan wata sauka ai dai suna abin san a kan wata sauka duk gaba gida sannan da yawa da yawa wani ya ja wa sayyidina Usman yana kan mumbar ya ja ma aya yake kai kenan sai na sai ce wallahi ba da ni take ba a gaba na ta sauka kuma na sa akan wanda ta sauka duk gaba ki ya duk duk gaba ki ya to to wannan ke ya daga cikin abin da aka yi asarar sana daga ilimi duk sababin nuzul din nan Abdullahi bin Mas'ud da sayyidina Ali da wa'ansu daga Ubayy bin Ka'ab duk sun rubuta su to kuma wa'anda suka haɗa mana wannan Qur'ani suka ga kai in an bar wannan wa'ansu za su yi wancan ma Qur'ani ne aka shafe su gaba gida shafewar ta yi amfani wannan Qur'ani ya fita lami lafiya shafewar kuma ga ta nan muna ɗanɗana ta tashin kiyama kowa ya jawo aya ya manna wanda ya ga dama kowa ya manna wanda ya ga dama da ga ta kuru-kuru ka gani a rubuce ka iya haka. To, yana da cikin abubuwan da ake kawowa ba tsayawa a tantance ba tsaya a bambance ba tsaya an ji mai malamai suka ce ba ga su daga cikin ayoyin wanda da su ake kama hujja cewa ba za ka kira wani Allah ba. Saboda Allah ya ce fala ta du'u ma Allah ya hada wannan masajida lillahi fala ta du'u ma Allah ya hada kakka kira tare da Allah wa tare da Allah wani kakka kira tare da Allah wani to yanzu wai dan dan ta'alibi kai da ranka kaso wannan magana akwai wani abu da take ne yanzu mun ce la ilaha illallah sai mun ce ne Muhammadur Rasulullah yanzu mu kira Muhammadur Rasulullah ba tare da wa amma bauta ma muka yi bauta ma muka yi shi manzanci muka muka dinga baki da idan mun kirawo wani mun ce bawan Allah ne ko misali mu ce la ilaha illallah mu ce amma tijaru waliyullah yanzu mun ce ma Allah mu bauta maka tare da Allah dinga baki da ko ko da za su faɗi ko ma waye suka saka yayi a wajen an bauta to ashe yanzu ka san yanzu duk mun yi tahiya sai mun ji a tahiya zaki a tsaye ba assalamu alaika ayyuha annabi wa rasulullah assalamu alaina wa ala ibadillah sai mu mun kirawo ba ibadillah salihina da a cikin sallah ashe ma'ana sai da kanka za ka yi haka to lalle wannan abu ma'ana kanka bauta wa wani tare da Allah ashe kaza duk gaba ki da dan kun kira ne nawa ka kira a cikin masallaci nawa ka kira mutane nawa ka kira a cikin masallaci hadisan da kake karanta mutane nawa kake kira daga wani daga wani daga su da Allah ne da aka kira su ma da akwai magana duk gaba ki da dole kai da kanka kai wajen fasfalima in ba haka ba hadari ya samu duk gaba ki da to fara da dukkan Allah ya hada sai faɗin Allah tabaraka wa ta'ala sai faɗin Allah wa man dhanna mimman yad'u min dunillahi من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ومن ظن با وند يبقى ممن يدعو من دون الله وند يدل كلا ولن الله يدعو يدعو يدعو يدعو in kace zahirin mu za ka kira kira amma kuma kamar yadda muka yi magana a can wajen malamai masana tafsir wanda littafan su ne a ɗakunan mu duk baki ɗaya za mu je da suka suka fahimci abubuwan duk baki ɗaya to wanda ya kira wani Allah wanda wannan wani Allah ba zai amsa masa ba har zuwa tashin kiyama wani Allah ne da kira ba zai amsa masa ba amma kai kira abokin ka ji mana in ka kira shi da ce da an ko da ce da an ba to shi ma din Allah ne ko wani Allah ne wani Allah ya amsa wani Allah ya amsa ga wani Allah bai amsa ba a shi ka san da wanda bai amsa ba ake duka baki da gunki ake kakata ko wanda bai amsa ba duka baki da man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati hum an du'a'ihim ghafil rabkanan ne ne ma gunkin bai san ma ana kiransa ba bai san ma yanzu annabi bai san ana kiransa ba bayan Allah bai san ana kiransa ba to ake da ka san ba da su ake ba sai dai kuma dan aqidar ka ta tafi sai duk suka karya sun yadda hadisi malaman hadisi ne sun yadda inganta suna amma suka ce karya ne sun saba wa aqida kamar annabi ya faɗa abin da ya saba aqida in dai duk yadda suke inganta sai nan daga annabi yake kamar sahabbai sun faɗa abin da ya saba aqida kawai kaga yanzu aqida ma ashe ba aqida annabi ce ko ta sahabbai ko waye ba wata aqida ce daban duk gaba ki da to in an ci wai za mu shirya nasu an tara mutane kanu da homo a adaha su kuma ga su za su fara kin masu bauta su zama makiya masu bauta musu mun yi a tafsirin ba diga wa kanu bi ibadatin ke su za su fara kamun cewa da ibadar da aka yi musu to a ce ai wannan cikin masu kiran bayan Allah kenan da su ake amma aya da kafirai take za mu zo diga baki da da faɗin Allah tabaraka wa ta'ala ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين ولا تدعو من دون الله كلا ولن الله ما لا ينفعك وانت ما زي أمانيك ما زي شيك yanzu ka kira annabi ba zai amfane ka wajen shuce ka ba in ka kira wani abokin ka mutum ba zai amfane ka in ka haɗa rijiya ka kira wanda zai taimake ka ba zai amfane ka wajen shuce ka ba sai ka kake da kanka san da wanda ake duk gaba kira ko ko in ka wada rija ko wada shi kusan da kaka kira wani Allah ya sai dai kai ta sai Allah ibu ko so ake ba za ka ba ka a kawo ce ba ko jama'a ba duk gaba kira to kuma da kace a kawo ce ba ko jama'a a wannan kaida ta su ka zama kafu dan da ka kira wani Allah amma ko wancan wani Allah ba zai cuce ka ba zai amfane ka ka kashe duk wanda ya cuce ka duk wanda ya amfane ka ba da shi ake ba ba da shi ake ba duk gaba ki da to in in ka aikata haka ku to ai kai azzalimi ne banda shata shata ma ma azzalimi ne ka kira abin da zai cuce ka wanda amfane ka sai faɗin Allah tabaraka wa ta'ala والذين تدعون من دونه ما يملكون من كدير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا له ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير wa'anda kuke kira din nan ba Allah ba ko da fatar kwallon dabino din nan ba su mallaka ba ba dabina ba ba kwallon dabina ba wannan farar leda da take lullube kwallon din ka fasa dabino za ka wata farar leda ta lullube ita ce kidimiru ko ka kidimiru a larabci duk wani wulakantaccen abu abin da kai kana da wani abin da ba kai damu da shi ba to kidimiru sunansa duk wani da ke wulakantaccen abu to wa'anda muke kira din nan ko ƙidimiru ba su iya halitta ba bare su halitta ƙwallon dabino bare su halitta dabina duka baki ɗaya bare in kun kira su ma ba su ji kun kira wasu ba ko sun ji ma ba za su iya amsa muku ba kuma ranar tashi kyawun za su kafurce da tara sun da Allah da muka yi ba wanda zai baka irin wannan labari sai wanda ya san abu sai Allah Allah shi ya san kayan sa kuma shi ya san duka baki ɗaya ita ma za mu zo duk irin waɗannan sai faɗin Allah ta wara ko ta'ala lahu da awatul haq Allah shi yake da kira na gaskiya shi ne la ilaha illallah Allah shi ne da awatul haq wallazi ne yabuna min duni wanda suke kiran wani Allah la yastajibuna lahu la ta amsa musu ba shay'in da wani abu illa ka ba su da kafari ila al-ma'i ya buluga babu wa ma huwa bi balihi sai wanda ya zo ya shuka da hadi ya haka halinsa a rijiya sai ruwa zo in sha zai zo ba zai zo ba to haka wanda ya kira wani Allah duka baki da duka baki da to ma du'a'ul kafirina kiran kafirai da suke wani abu na shi kana ba ta wa ma du'a'ul kafirina illa fi zalal ko da dai shi a wajen wanda ya wannan ne aqidarsa ai dan haka suka kafirta kowa komai sallar da komai la ilaha illallah ko zikri sunan kafir ba dai ka kira wani ba ba Allah ba ko da fa annabi ne sallallahu alaihi wasallam ka kafin a wajen su duk gaba shi sai madin Allah tabaraka wa ta'ala fala tad'u ma Allah ilahan akhar fa takuna min al-mu'azzabi kaka kira wani ubangiji tare da Allah sai ka zo kana daga cikin azab azabtawa abun azabtawa kaga wannan ya fito sarari kar ka kira wani ubangiji tare da Allah to shi ne fasara wa'ancan kowa aka ce kake kira ba ma'ana sai wanda kace ubangiji ne wala tuzu ma Allah ilahan akara amma dan baka ce ubangiji bane me me girma ne a wajen Allah siddiqi ne ko rabbani ne ko annabi ne ko ko kaza kaza ma'ana ba kai ake ba da kai ake ba to sai madan Allah tabaraka wa ta'ala ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يرتقون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محظورا كلام مسلم كجلا وعند كجلا وعند كجلا يعلم الله كجلا وعند كجلا يعلم الله ba su iya yaye muku cuta ba ba za su iya kautar muku da ita ba wa'inda kuke kira din nan ba Allah ba su kansu suna neman wanda zai musu tsari wajen Allah ulaika allazina yad'una yantabuna ila rabbihim su kansu da kuke kira suna neman tsari wajen Allah shi ne hanyar da su tsari wajen Allah din hashiya kuke na neman tsari wajen Allah duka baki da ayyuhumu aqrabu kuma tsamin ya yake suna neman waye ya fi su kusa da Allah ashe tsani ma'anarsa wanda ya fi ka kusa da Allah ashe kenan tsani wata fi sabila ma'ana ba ilayya iko Allah ayar ita kanta ta ba da amsa ayyuhu huwa qarabu wa yarjuna rahmatahu kuma su kansu da muke kira su suna kaunar rahama Allah suna kaunar rahama Allah wa yakafuna azabahu su kan suna kaunar azaba Allah inna azabar rabbika kana ma azaba ubangiji da ka abin tsoro ce ka lalle abin tsoro ce gunke shi kansa yana tsoron Allah yana neman rahama Allah duk gaba kaga yanzu mai bautan ne ta fadewa duk gaba kida ila gairi zalika zuwa wani wannan min al-ayat daga ayoyi annaru da to ta saukatul mushriki na cikin kafirai duk gaba ki da amma suna ɗago da aka ɗora ta kan musulmi da ita malamai ne in ka ta mintu wannan abu da kuma ɗora kan abin da sababin nuzulin ta duk gaba ɗaya kan kafirai za su yi mun sani ai mun san akan kafirai suka sai dai ai ka'ida annal ibrata li umumin lafzi la bi khususi sababi wannan ita ce ka'ida abun kula ba akan wa ta sauka ba halin ake kula da su gamewar lafar gamewar sabar malamai suka ce to ko wannan da suka faɗa ɓarna ne ko wannan da suka faɗa ɓarna ne ha kawai gamewar sabar ba zai sa ka kafa da ɗan uwanka musulmi ba ko abin da ka ga malamai sun yarda shi ka zo kuce ba yarda da shi ba ko wannan ba a karɓa ba kuma abin da ya ja musu wannan jisiyuni a cikin itiƙanusa ita duk abin da ya ja musu wannan rashin sanin fassarar du'a'u du'a'u du'a'u kira kira qur'ani larabci larabci ne ran kalma daya amma tana da ma'anoni da yawa ta ƙaƙa za ka gane me ake nufi ta abin da ta taso a kansa ta magana taso wato dan haka addininmu da ita balaraban addini ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya kafa ka'idar la yaran yana da ka'idar larabci dan ka faɗi magana sai an tambaye ka me kake nufi saboda magana ta yi kama da yawa da yawa yanzu wal musalat wal musalat kusan guda uku ce amma an ka ji ma'anonin su duk inda Allah ya magana da su daban-daban kuma duk wal musalat ne duk gaba ki da amma ma'anonin su duk gaba ki da to da da haka laraba dan ka faɗa sai me ma'ana sai ina nufin ka saboda sun san ta ɗauka ba ta ɗauka ba to kai wanne wanda ihtimali ne duk gaba kita to sai mu ya fara dan haka annabi ya sa addini na ma zama innamal a'malu binniyat saboda haka har yaran haka yake duk gaba kita dan mutum ya aiki sai ka ce wai kai me ya ma'ana ka kenan me kake nufi to kuma shi zai faɗi abin da yake nufi ba kai zaka ce ai kaza yake nufi ba ba sai zaka ce wani albasa ba a baki duk gaba kita to dan haka shi ne ke cewa ai dalili ma rashin sanin su ga ne addu'a din nan kira din nan duk gaba kira shi ne ke domin kira yana zuwa da ma'anoni da yawa kuma dole sai sun tabbatar da haka inda tafsiri za su duk gaba kira akwai addu'ar kira da ma'anar ibada din eh wannan kiran da aka faɗa ma'anar bauta din kenan duk gaba kira shine Allah yake cewa wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka kar ka kira wajen Allah ba zai amfane ka wajen da ma'ana ma'anarsa kar ka bauta wa wajen Allah ba zai amfane ka wajen su ce ka ba kaga nan kira ya zo da ma'anar ibada sai kira da ma'anar neman taimako addu'a kira bi ma'anar isti'anat neman taimako ko isti'anat neman taimako din duka ba kira ana wadu'u shuhada'aku ku kirawo shahidan naku ko shaidun naku in kuntum salihin ma'ana nan ku nemi taimako da su din ku gani za ku iya wani abu duk gaba gida ko kuma za mu zo malamai sun ce duk in ka ce Allah taimakanni kana nufin Allah ka halicci abun kuma ka ba wa abin damar ya yi. In ka ce wane taimakanni kana nufin wane ka zama sababin wannan taimako da Allah ya halitta. Istansagi suna rabbaku ga shi nan annabi da sahabai sun istigasa da Allah. Ga shi fafta gasa hulɗar zini shi a ciki alallazi min aduni. Ga kuma annabi ga ɗan uwan annabi Musa ya nemi taimako da annabi Musa akan wanda ba yaran su ba duk da baki istiga ka istiga dole malamai suka kasa shi guda biyu duk da baki da wannan kenan sai akwai kira da ma'anar tambaya roƙo ne tambaya ne wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku ya ce ku roƙe ni ud'uni ku kira ni ku kira ni ku kira ni amma nan kuma ku kira ma'ana ku roƙe ni zan amsa muku ku roƙe ni zan amsa muku sai kira da ma'anar hira magana ce kawai ma'ana ba kira ba ne ma'ana hira da awayhum fiha subhanaka allahum magana su abin da suke faɗa subhanaka allahum tanzihi suke yi. ba wai kira suke Allah ne ga ma'ana ce kawai kira da ma'ana ai magana duka baki da sai kira da ma'ana kira din wa ana so wa ana so da ma'ana la tasalu du'a rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'da kar ku sa kira manzo Allah ya zama irin kira kar ka yi za ka kalla abokin ka kira ka dinga kalla manzo Allah kira irin haka haka madajan sama sallallahu alaihi wasallam haka maka ba wai kuka kira shi ba ya zama akwai ladabi akwai girmama a ciki dan haka bayan Allah duk suka yi wa sunan manzon Allah lakabi Muhammadu al-Awwal Muhammadu al-Sadi Muhammadu al-Abd Muhammadu kaza Muhammadu kaza Muhammadu Abdurrahman Muhammadu Abdurrahim Muhammadu kaza Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sabida kai tani kai tani ya fi sauki akan ka kwalla a wancan sunan kira duk gaba ki daya to wannan alkunya ce kar ku sanya kira manzo Allah ko ba shi kansa annabi ma in ya kira ku to ku san ba irin kira ɗaya daga cikin ku bane ma'ana istajibu lillahi wa lir rasul yanzu yanzu ku amsa to wannan kenan to duk ba sanin wannan da an ce ayar duk abu ne take nufi kira aka ce kuma kira ne yanzu kamar abin da malamai suka faɗa kuma wanda shi ne yanzu wajen wanda ya sha kuɗa ba shi da laifi bambancewa bambance abu duk wanda ba shi da bambance abu ma ya shiga uku shi kuma ya ɗaya ne a wajen ba shi da maizi to kai da Allah ya ba wanda yake da maizi ko kuma kai da Allah ya ba ka maizi ka zo mutu za ka bi wanda ba shi da maizi a wannan ba zai yi ba duk da ba shi da sannan a je wa'annan ayat duk abu ɗaya suke faɗa mu tafi a kan rigima aka da abu shi da bara akwai abin da ya jawo ba ba ba da musulmi ake ba dan musulmi ya kira annabi ko ya kira wani bawan Allah ba da shi ake ba saboda me saboda abu hudu na daya su kafirai sun sanya gumakan nan ubangiji su ko musulmi babu ba wanda ya sa annabi ubangiji sai dai babban bawan Allah ne wanda mun kasa sanin ma girman matsayinsa. Mun kasa sanin ma girman matsayinsa, ya yi nafulolin alkhairi ba'ana awwalu al'abidina, ya yi nafulolin alkhairi har Ubangiji ya zama jinsa, ya zama ganinsa, ya zama hannunsa, ya zama ƙafarsa, ya zama zuciyansa ya zama harshensa a wannan ragowar hadisin ya zama shi yanzu dan mun faɗi wannan ai yau ne muna nan cikin karatu ai yau ne muna nan cikin karatu dan mun ce alifi ne ko dan mun ce kudubi ne ko dan mun ce kaza kaza ko dan mun ce hazaran Allah ne saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya kwashe shi ya tabbata tabaraka wa ta'ala duk abin da ka taba da jikin manzo Allah sai Allah ya ce na hali إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديه من ظن لا يعيش الله يشيء وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى إن من فتوى وجهكما مشي يا إسحاق عسيت وبنجي ما ينمى الصلاة إن الله وملائكته يصلون على النبي دقة واحدة هذا هو قوة مؤمن in yana wafin alkhairi abubuwan da ake hanawa na fulolin da ake hanawa to kowane mumini in yana wafin alkhairi shi ma Allah zai mai irin wannan soyayya zai zama wani Allah zai zama jinsa ganinsa hannunsa kaza kaza kaza kuma ka rage wa mutum ai ana nufin Allah zai zama jinsa bai jin komai sai Qur'ani ai ana nufin zai zama hannunsa bai taba komai sai takardar Qur'ani da ta hadisi ai ana nufin zai zama kafarsa bai tafiya ko ina sai masallaci duka gida to yayi alhamdulillah sai da kai wannan fahimta amma kai ka yana yin abubuwa tuni da ba wa'annan ba kuma har yau dai abinda Allah ya ce shi ne yana nan duk ga baki daya wannan kenan wannan kenan kuma a take a nan wajen shi manzo Allah ta sallah aka tabbatar da shi kuma duk da haka aka rasar da shi mu ko gaba ɗaya ma rasassu ne ba a taɓa tabbatar da mu ba Allah taqtuluhum walakin Allah qatalahum ai duk ba mu kashe su ba tun daga iyayenmu ake sahabbai su har zuwa kanmu saboda aka da daga yakin badar kowa na cewa na yi rawar gani ni na makewa ne ni na kashe Allah ya ce falan taɓa su loro duk ba ku kashe su ba walakin Allah Allah ne ya kashe su duk ba ku kashe Allah ne ya kashe su saboda ba hakika ce da zaman kanta ba babu ne amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakika ce daga hakikokin Allah ainihin rahmatu ne sallallahu alaihi wasallam sallam wa ma ramaita idh ramaita la kai ma da kai jifan ba kai kai jifan ba Allah ne kai ma da kai jifan kai yanzu ba wannan Qur'an ba Qur'ani ba ko in ba Allah ba ko in ba lalle magana haka take in aka rasa a ce kai da kai abun nan ba kai kai ba da kai yabo ruwan nan dai amma dai ba kai kai yabo ruwan za a ce wani hankalinka daya duk gaba gida amma ka san wata ma'ana ake nufi duk gaba gida wa ma ramaita amma yanzu Allah ya tabbatar da manzon Allah ya yi kuma yake ba shi ba wa ma ramaita in ramaita wa ma ramaita in ramaita ba kai kai ba da kai ji ba amma muku sauran wade babu ne daga ana labari wani daga cikin shehun namu ya tambaye wani daga shehun namu da shehu ana da sahibin da yasu wai waye ya wani ce ka haɗa akwai da babu ka haɗa akwai da babu ka haɗa hakika da akwai da babu wannan fa lan ta'usu duhum ne walakin Allah qadara wannan ko ma rabaita ne izra mai takaliban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walakin Allah harama ka haɗa akwai da babu su garin to su kafirai sun kudurce waɗannan gumaka Allah ne mu ba mu gudu ce haka ba karkarin mu ce rabbani ne walakin kunu rabbaniyuna walakin kunu rabbaniyuna sai da mu ce rabbani ne yayi ibada yayi nawafil khairi har yayi ma'arifa har yayi husuli ba kuma yanda makiyin ya zata ba yanda mu muka sani ma'ana to wato rabbani yayi wato ya kawo ya kawo ya kawo ya zo ya manne da Allah uzu billahi kai kan hada iya sanin ka kenan babu za ta iya zuwa ta manne da akwai ba kaman yaya kaman yanda ka ji to yaya haka ne to haka ne ka a yanda ka jin nan haka ne to haka ne ba shi da gaya ce to wallahi sai dai ka je ka ɗan amma wallahi ba mu san da za mu faɗa ba nawa ne abu baka san da zaka faɗe shi ba haka ne da yanda ka ji duk da baki da to wannan kenan to kaga wannan dalili na farko dan ha dalili hudu ne wannan dalili na farko ya bambanta musulmi da kafiri kafiri yana yin aikin ne saboda wannan Allah shi ko musulmi bai kudurce wannan ba ko to ko aikin yayi iri daya yanzu niyya ta ta bambanta shi niyya ta bambanta shi da yawa nawa ayyuka suke yin iri ɗaya amma kuma niyya ta bambanta duk da baki ɗaya wa utubi mutashabiha za a zoma da abu iri ɗaya ko abincin ka na aljanna amma kuma yana da bambanci duk da baki sai na biyu su kafirai sun kudurce cancantar waɗannan gumaka da ibada su kuma su ne su kudurce wannan lallai manzo Allah ya cancanta a girma shi lallai magadan sun cancanta a girma shi amma wanda zai ce ya cancanta a yi mabauta ita ma bauta kuma ko da mun an da kai a gaban nasa ko da mun je gaban sarakunan mun faɗi har ma ban bauta musu ba saboda wanda suka faɗi a gaban gunki niyyar su bauta muka da muka faɗi a gaban sarki nan da kowace irin gaisuwa masu gobare ko masu gurbanawa ko masu yin irin su maroko a yi kamar rubu da kaza kaza ji ya yi malamai duka kuma sai kayi in ba haka ba fadawa su ba mutum kashi saboda bai girma hukuma ba da gina masa sarki ba duk ba fida kuma ba wanda ya ce bautawa sai dai masu faɗa irin wayannan abubuwa duk ga baki amma dole a gina ma shi ko ba bauta ma kai ba saboda wannan dalili su sun yi da niyyar ya cancanci ibada su kuma sun yi ba su yi da haka su kuma sun suna ganin wata al'ada ce ta girmamawa duk ga baki dalili sai dalili na uku su sun yi ne da niyyar bauta wa waɗannan abu su sun bauta wa waɗannan gumakan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce dalili da wannan bauta ta banza ce saboda ba sa amfanarwa ba sa cutarwa ba sa amfanarwa ba sa cutarwa kuma itatuwa ne na jahannama hasabu jahannam tsakuwoyi ne na jahannama ko ko itatuwa ne na jahannama yanzu ka je ka bauta a tsakuwar jahannama abu sadi Allah ya kiyaye wa kaza amma da ka bauta tsakuwar aljanna ba ga yiwu inda tsakuwar aljanna ce dai amma ka je ka bauta tsakuwar jahannama sannan wannan ba ka amfanarwa ba ka fata ka je ka nemi mai amfanarwa shine Allah ka je ka nemi mai cutarwa azzaru annafi shine Allah tabaraka wa ta'ala duk gaba gida amma kaga da mala'iku suke wa annabi Adamu sujada da Iblis ya ƙi suna mai Allah ya ce masa, Me ya sa ka ƙi sujada ne ma ka lana su biya daya da abin da na halitta da hannuna, yanzu kasancewa ni na halice shi da hannuna bai ba shi darajar da za ka yi masa sujada ba. Kana shi akwai daraja, amma wanda su ne sun yi wa hasabu jahannan, wannan itatuwar jahannan suka yi suka yi sujada. Iblis kuma an kama shi da laifin ya ƙi wa kiran Allah. ta hannayensa na kudura sujada me laifin ibnu mai wanda laifi yayi da ya sujada a'a ai ana nufin wannan sujada sujudi in yana yin wata za ka durkusawa ko gurbana ko kana ka fata abu da ga dama dai ko wannan din ma dai su wa'in ta sun ce kafirci wanda ya tsuna a sarki ko ya tsuna a kaza kaza shi ma ya yi shirka duka ko ya tsuna a iyayensa ko ya tsuna a matansa ko kaza kaza kaza da yi wannan duka baki da akwai wani abin dariya wani alaji ya sai kasar ɗin wani malami ya je kawai matansa ya je kawai matansa ai ba mata suka ji ce duk wanda ya suna wani kafirci da zama kafin ko wata wata ta kawo ko ruwa ko wani abu sai ta rika ma a tsaye duk gaba da shi kuma yana so a girmama shi sai ya kuma da shi ma malam murtala mu sau na za'auya sai ya ce malam ina so ka samu lokaci ka gaggawa mata na wa'azi mala mata na sun raina kamar yana alin sai mala a tsaye suke ba ni komai sun daina ma tsugunawa su gaishe ni sai dai kawai ce ka fara lafiya a tsaye mala ya nufi magana sai ce to shi kenan ni ma rana hutu na rana alhamis wani abu mun kana da dama kai kuma ka samu lokaci da ka ɗauke da sai yanzu ya gaya ma sun cewa rana alhamis malam wani zai zo ya muku wa'azi suka ce to Allah ya kashi shi kenan rana alhamis sai tsawo mala ya je kai shi shi kenan ce malamin sa ya ta hikimomin sa ne ta koro maganganu har ya zo na ce to dan haka to Allah alaji ya ce ba kwa girmama shi ba kwa tsuna masa to Allah manzo Allah ya ce da zai horo wani ya wani sujada da mace ce ta yi mijinta sujada amma dai tunda ba za su sujada ba dai ake tsuna dai ta gaishe shi ko da kaza sai suka ta yau malam ma da mun san wannan ne ka wahalar da kanka shi ya kawo mana kafa ka san malam ko muka ji malam ya ce duk wanda ya tsura wani ya yi kafirci malam ma yi kafirci shi malam ta ce kafi da kafi yake haka ne dama ku ga wancan zuba a masai malam ta ce a wallahi za a san ka san malami da qur'ani a masai ba a je a gona ne a je a gona ne mutum ya je ya yi abubuwa bai faɗa ba duk abin da ne zai gama da amsa wanda ya zuwa nan ba to gwara ka tsaya a imanin ka tsaya a kaza amma zan shan fasfali ma ƙara ba da wata ƙofa da yawa an san wani yana laifi amma yanzu da yawa duk wa'anda su ahlus na gaba da duk sun san ma'auya yana da laifi amma suka ce a yafa mana labule don ka a tabo na gabansa a yafa mana labule don ka a tabo na gaban sa in suka bari aka yaye ba zabe yanzu a yaye wannan sama ma duk gaba ki da yawa aka bar gurba wani adam a kaza ka in an ce an an an hana shehu ta shehu na shehu na yanzu yanzu aka da aka wani annabi ma aka aka fara kasan nan da shehu na aka fara duk gaba ki da haka yi da haka yi duk gaba ki da ku ga yanzu wannan kenan cewa duk gaba ki su na uku cewa su itacen jahannama suka bauta wanda ba sa amfanarwa ba sa kaza kaza duk gaba ki da amma musulmi amma musulmi ba su bauta wa aminukan su zuwa ga Allah ba sun ji dai Allah ya ce mu ya yi wani zama takullah wa ta hu ilayhim wasila sai da Allah ya ce mu ji tsoron sa ma sannan mu riki tsari to dan mu riki tsari sai a ce iri ɗaya ne na kafirai ba zai sama ba can bauta ba su kai nan ko rukon ruko ruko digiri ɗaya ne amma kuma akan abin da aka rike ya bambanta ba yanzu akan abin da za a yi hukunci kenan to musulmi ba su bauta a tsarin kansu ba zuwa Allah tsarnukan nasu nan na annabawa ne ko na waliyai tare da sun san falalan annabawan nan nasu tare da duk su mun san girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da mun san girman waɗannan magada nasa waɗannan shehunai namu duk gabaki daya tare da sanin alfarmar annabawan nan da alfarmar waliyan nan tare da sanin darajar annabawan nan da darajar waliyan nan duk gabaki daya a wajen Allah tare da cewa annabawan nan da waliyanan suna amfanarwa suna amfanarwa sai na umar radiyallahu ta'ala an ya zo ya sumbaci hajar al-aswad sai ce kai dutse ne da baka amfanarwa baka cutarwa wallahi ba dan na ga manzon Allah ya sumbace ka ba da ban sumbace ka da ban sumbata ba karshen hadisin amma jiyan hadisin ake iya nan hadisin ba nan ya tsaya ba sai na je ce masa wallahi yana cutarwa yana amfanarwa na ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce da hadar aswad na yana da baki da ido da harshe da komai da Allah ya rika alƙawari da mu a ranar alastu bi rabbiku a alamu zan duk mu da muka ce bare Allah ya rubuta sunan ya sa ya ce ya buɗe bakinsa Allah ya ajiye takarda a cikin bakinsa kuma duk wanda ya shafa hadar aswad nan ko ya sumbance shi ranar tashin kyawa sai ya ce Allah wane ya sumbance ne ya shafa ne yanzu dai an fara waka sai na umar ya ce ka Allah ka bar umar ba a a kan kasa sai in halaka yanzu to ka ji bayan Allah ko karatu ka ɗauko in dai Ali ya gaya ma ai sai ka ce ka Allah ya baka akan kasa ba in dai ba duk ga wakil a ce mun ya ba magana ba a to labari ya ɓaci sai Ali ya kauce duk ga baki da hakan cikin wa'annan maganganu su maƙiyan Allah suka ɗauka suka zama hujja suka bar mai amfani yanzu ya sai na umar har shi kansa ya dawo daga wannan magana amma duk wanda zai kama wannan hadisin wannan magana ta sai na abubakar umar zai gaya to a je dutse hajar al-aswad zai yi cuta amma dai ga shi nan fasa baki ake yi na taɓa ceto wani ya kusa mutuwa ɗan afghanistan a wajen sumbanta hajar da ya mutu ma ihu za mu dinga ya yi shahada allah ya karɓe shi ya yi shahada wajen sumbanta ne hadarar dubbakin dutse sunan ta hadarar aswad yanzu yanzu ko maki sai ce daidai muke daga bauta ko da yake har yau akwai darsocin da Allah da wayan su gaza suna cewa har yau bauta gunki har yau bauta gunki su ma su ba wannan da wai suna haka haka bayan da za a kara mai dawa ne da suka taba sace shi sai da ya shekara wajen 27 a hannunsu an taba sace hanyar a suka ce bautar sa ake hanyar bautar goge ikon Allah jahiliya ko ba ta bauta hanyar a suwaji ba da mukami Ibrahim duk gaba gida to da ga aiki ya yi kama da wani aiki to wani ashe za a yi masa hukunci ba a'a in shari'a don haka a shari'a komai halal ne sai abin da shari'a ta haramta shi wannan shine ka'idar shari'a komai halal ne a babun abubuwa komai halal ne sai abin da shari'a ta a babin ibada kuma komai haram ne sai abin da shari'a ta yi a babin ibada wannan ka'idoji ne na fikihu amma haka ga shi muke shiga fikihun ba kaza kaza komai halal ne a babin ci sha daurawa kaza kaza sai abin da shari'a ta hana a babin ibada komai haram ne sai abin da shari'a ta halatta duk gaba ki to haka ba wanda zai zo ya ce ma haram ne duk gaba ki wannan kenan tare da cewa sun kudurce girman waliyar nan da annabawan nan da amfaninsu kuma sun kudurce a tashi ana wa'annan annaba da bayin Allah ne yanzu da abin da ya kama ce wannan magana a kan zancen Abdullahi a kan zancen Ibadur Rahman da kuma a cikin Ibadur Rahman za a ga manzo Allah gangare shi Abdullahi sai kudubai magadansa su ma akan wannan kasancewarsu wannan suna ya yi tajjabi a cikin suka zama ismul abu suka sa isa azab ko su ka kira wasu abin ya faru duka ba ki da wanda duk za mu zo za mu zo kasancewar su duka wani kuma rahamaniya ce ta tattabi a kansa wani kyauta ce ta tattabi a kansa suna Allah wahabu wani suna Allah kaza kaza wani ikon Allah rowa ce ma ce ta jalli a kansa shi marowaci ne saboda sifar Allah almanu ya yi ta jalli a kansa duk gaba ɗaya Allah ka sa subobinka rahmaniya da abu ta jalli a kan barka annabi sallallahu alaihi wasallam duk gaba ɗaya to to wannan kenan sai na uku sai na huɗu kai na farko wa'annan sun riki gumakan Allah muku ba haka na biyu sun kuta ce cancanta da ibada musulmi ba ba haka ba. Na uku suna bauta maka ne don ta kusanta zuwa ga Allah, muku ba haka ba, muku muna girmama su muna girmamawa da ba bautawa da ba, duk da ba gida. Allah shi ya faɗi ladabin fadan manzon Allah girmamawa da komai yadda ake, duk da ba gida. shi ya gaya mana girmamawa kala kala a cikin Qur'ani hatta inda kake sallah hatta inda kake zuwa ka gana da wani babban Allah ta ikhlana alayka shirye ta kalmun ka kaje wajen shirye ta kalmun ka sai dai kuma ka'idar garin su kuma cewa nan ba girmamawa ba ce to kuma ya sani da ka'idar su kawai kan su ga katin da musu amma shirye ta kalmun ka duk da baki da wa'yansu ma suka kara da har shirye hulaka yadda cire hula kan zuwa ma ƙin sun yi kiyasin takalmi da hula sai ga su cire hula sun cire takalmi daga ba wanda zai sun yi ne su suka ga dama suka yi kiyasin hula a bisa takalmi duk da baki da to wannan kenan sai na hudu su kafurai da waɗannan masu hanawa din sun kudurce Allah yana wani waje a zaune yanzu tafiya ta jiki ce za a je a manne da suke ta muke cewa mun manne wallahi su suka ce sun manne in za ka kashe mu ba wani waje da za mu ce ma nan ne kawai Allah ya ce za ka kashe mu ce ma ko ina kai ba ka mun shi ne a wajen ka dan shugaban na sai duk wanda ya ce Allah yana ko ina ka mun su sai mana su Abuja dan ya mai da Allah biliyon su kenan a'udhu billahi ɗaya ne makaɗaici tabaraka wa ta'ala kuma yana ko'ina sai na ji zai yi tafiya ya hau kan doki ya hau kan dokinsa ya yi buwa ina abuwa na hawa doki sai ce Allahumma anta sahibu bis safari Allah kai ne abokina a cikin tafiya wal khalifatu fil ahli wal mali kai muka ajiye kuma ka tsare mana iyalai da dukiyarmu wala yajma'u a gairuka wannan kamar sai a haɗa wannan ba a tafi da shi kuma shi aka bari jira duk gaba ki da to shi kaga akan abu da ne yana ko yana duk gaba ki da kenan rai ma yake ko yana bare ne wanda bare ne ra duk gaba ki da to to saboda wannan kudin na suna a wani waje yake daga to shi yasa sai kun cewa ai zuwa za a yi aje kaza to mu kuwa kusanci na daraja ne zuwan na daraja ne duk gaba ki da shi ba tsari to da irin wannan abubuwa duk wannan su suka bambance duk gaba ki da sai cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana jin kiran mu magadansa bayin Allah suna jin kiran mu ji na aikata abin da ake so da na karɓa din amma an ba haka ba kowaye ma a kabarinsa in ka zo ka kira shi zai ji kowaye ma ka zo ka ziyarce shi a kabarinsa ya san ka ziyarce shi kuma ya san kayi kuma zai ji daɗi zai ji daɗi duka baki da saboda mun ce annabawa da shahidai da ma'arin bayan Allah muminai rayayyu ne a cikin kabarinsu kamar yadda hujjoji suka zo da Qur'ani da hadisai kamar masu kiran sallah wanda ya kiran sallah shekara bakwai dan zatin Allah bai shigar da fitina ba a cikin kiran sallarsa shi ma duk wani abu da aka faɗa ya same shi to ya ga wanda zai kiran sallah shekara arba'in wani ya ce ma shekara arba'in yana kiran sallah wani ya ce ma shekara sittin yana kiran sallah duk ga baki ɗaya nawa ne aka tono su a gansu gashi na yanda suke duk ga baki ɗaya to su ma duk mai shi mai kiran sallah nasa a sarari ne ba duk mai kiran sallah da ya shekara bakwai yana kiran sallah dan zatin Allah ba shi yake a biya shi ba kuma an ba shi ya karba in ba a ba shi ba ko kallo kai yayi a cikin masu sallah na a cikin wani zai ga ya da- ya dace a taimaka masa in ma yana da iko ya dan bude shagonsa kusa da masallaci yana kiran sallah sai yana dan yin kasuwancinsa shi kenan ya huta ana mai kiran sallah wai talauci na duk ba haka bane in ya ga dama duk gaba ke da ai mun ga mai kiran sallah kaula shi dan ƙwari ne ma ba na wasa ba duk gaba ki da to wai ba wanda kuma ya kai abu ya bashi duk gaba ki da to da wa'ansu ba sai mai kiran sallah ba duk wani bawan Allah a ɓangarensa da ya rawar gani ya- ya gaggata wa Allah a ɓangarensa Allah zai iya bashi wannan to kuma wannan rayuwar girmamawa kenan amma rayuwar ta gaba ɗaya kowa ya ma a kabarinsa raye ne in ma yana shan duka ma yana shan daɗi Allah ya sa muna shan daɗi amma ko a yi ma aka bari saraye ne duk gaba ki ɗaya ko fasiki ne ma ba wai ko sai wani ba duk gaba ki ɗaya domin hadisi ya zo matacce yana gama wani yana jin ƙarar takalmansu da suka tafi duk gaba ki ɗaya har ma yana son wanda zai ɗan zauna kusa da shi ‘yan mintuna kaɗan don ya nutsu da shi har a gama tambaya da kawai duka rayuwa saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar badar ya zo kan kafiran nan suna cikin rijiyar badar suna cikin kalibu rijiyar badar manzo Allah ya ga kira su ya bajali ya utubat ya shaybata ya kaza sai na mara ya rasulullahi yanzu ga din da kai ba tunani mu wajen ku ya za ka ga kira su zama mushe duka wa gida mai manzo Allah ya ce ma antum bi asma'a minhu ba ku ji su jin abin da nake faɗa ba kafirai ne ba makiyan Allah su Abu Jahil ba Abu Jahil a kabari yana ji yana kaza kaza abin da suka ce a kan beji ko shehu wani shehu ko wani shehi ma zai ji bare na kaula shugaban biji tashin hankali an ga abu ya gaya ma idan sarrafar awarun an dafa da jussati idan sarrafar akawar an dafa baki su biye a haya da wuri da ka'i in masu kunne ne sai kawai kunne na rayu da manzon Allah a tashin kiyama da ka da ka gaishe shi a kamar ba kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da baki da kuma wannan abu ne da za ka gan shi a sarari da yawa muna a wasu ba ko ba in wani irin haske da wani irin ƙarshe ya fito daga rawar da sai ka ga mutane da yawa sun faɗi sai ka ga da yawa su mutane sun faɗi to abubuwa ne da yawa kuma wannan duk inda ka zauna da bayan Allah sai ka ga haka bare bayan Allah da duk bayan Allah sun taru sun ce shi ne kan gaba duk gaba ki da kawai tsoron wahabi ko tsoron ba shi kenan dai watsar da wannan duk gaba ki da haba jama'a duk gaba ki da to mazalla sala ma an zumi asma'a ne ko bi su ji ba lakinnahum la yastabiquna al-jawab za su iya amsa mana ba saboda ba ba ba su da girma wajen Allah banzaye ne amma dai suna ji suna komai duk gaba ki da hadisi ne gashi nan ingantaccen hadisi ingantaccen hadisan ma duk gaba gida wanda za su laye so kuma magana yake da su ni ba na samu abin da Allah ya kawarta mu kuma kun samu ka jiwa mata ce wanda Allah zai ke gira da shi na samu abin da Allah ya kuma kun samu duk gaba gida to ina kuma an kaje wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk gaba gida shi ne na ya ka dinga magana da alshadar la'arwa da jikuna ba su da jiki manzo Allah ta wallazi nafsu muhammadin biyadi na rantse da ran annan muhammad yake hannunsa ma an tun bi asma al ma aqulu min ko ku bi su din abin da nake faɗa da manzo Allah ya rantsuwa ba ku bi su din da ka buri ma yana jin abin da ake faɗa ina musulmi ina ma mahaddacin qur'ani ina malami mahaddacin ilimi ina wanda ya san hahu ya san lahu kuki ka san mana kuki duk gaba gida duk gaba gida ai ba kasarar shi yake cewa ma'ana Allah ya raya su dan ya durmuza hancinsu bukari ya rawaito wannan duk gaba gida ma'ana dai dama rayuwar ta lafiya wannan suna nan da ita rayuwar duniya ne wannan irin zama na duniya ka an ke musu ita duk gaba gida to shi me yasa ne ke idan wannan ya zama ga kowa da kowa ne to ina kuma mafificin halitta mafi girmansu mafi ɗaukakarsu mafi cikarsu mafi jinsu ji na kunne da ji na jiki da ji na ruhi ji na kunna ne gashi kowa ya sani amma kace ina jin yunwa yanda kunna ka ji ta akwai da jikin ka da jikin ka ka ji kace ina jin tsoro ko ko ina jin wani nishadi da farin ciki da kaza kaza kaga kaga ji a kafa ne to kowanne to akwai jin ma da na rai ne kuma jin ma na akwai jin ma da na adara ne kuma to ko dai wani irin ji manzo Allah shine mafi cika a cikin wannan jin sallallahu alaihi wa sallam wa atamu idraka manzo Allah shine fi karfin riska ka ga riska ji ne ganewa ne amma kuma na kaifin hankali ka ce wato ni ne na gane kaza ne to manzo Allah shi kowa riska manzo Allah sallallahu alaihi shi ya fi kowa ji wanda ba ji ne da waɗannan kayayyakin ji ba tare da hadisan da suka zo mana na mayar da sallama da yake tare da hadisan da suka zo mana na shayar da al'ummarsa don haka al'umma don haka sahabbai su su irin wannan karatu wannan karatu na cewa ba za a kira wa ba sai a ɗaga wannan karni na bakwai ya faru amma duk abin da ya taso wa sahabbai wajen manzo Allah suke zuwa kuma su roƙe shi ya rasu lallahi ba da lafiya ya ce ita za ya rasu lallahi muna son ruwa ya ce Allah kawo ruwa ya su lallahi kaza ko me ya taso wajen suke zuwa saboda su ga kafirci ne wannan daga bayan da aka rikici ta karatu ka aka canza abubuwa duk gaba gida to yanzu mun gode Allah hatta kasar da dai duk wannan cakudu ya zo daga ita ita kanta ta ta ce ta gyara ba dai Saudiya ba ce ta ce ta gyara kan me mata zalunci ko kuma mu ne ba za mu gyara ba ta yi kotu ta yi kurkuku duk ta bige malaman da suka iya ta da gyara duk ta suka kurkuku da su sai dai mutum zai ji labarai zai ganin wa'annan kowa ko akwai kebul a gidansa akwai yuzu a hannun kowa yana ganin abubuwa duk ta suka kurkuku da malamai ta sa malaman da kansu mutu suna ba wa duniya a wallahi ba su yi hadisan annabin fasara mai kyau ba ga sunan suna nan daga da maganar su da sufa su da koma yanzu akwai babban mai zagin al'umma annabi mai kafin za su ba kaza wani karar yake kowa ne ya diga shi da kansa ya fito yana cewa da ido na ga wannan yin diga malama za su ce to ai wannan bai yi ba in ka ce ka tuba da tafanka ya za a yi da su ai sai ka ce to duk da tafanka ma a kona saboda duka an riga ka sa shan a cikin littafanka to dan ka fito da wani ka ce na tuba da Allah musulmi a yaje mu yayi ayan da to din littafin ma da aka san na rubuta a kora din littafin ma wannan shi ne lamari na bayan Allah wannan yanzu mu a cikin ɗarika muna da babban shehi da ya yi rubuce rubuce shehu Muhammad al-Hafiz na Misira ya yi rubuce rubuce da yawa Allah ya saka mata alheri amma dai har da shehu Hassan bin radiyallahu ta'ala shehu ya yi siyasa da shi sosai yana son shi yau sai ma yana son sa amma da ya haɗa shi Hassan din shi Hassan din ga baki ɗaya ya sufantar da shi din ya dandake shi din ga baki ɗaya sai da ya ce shi Hassan ina ma ban taɓa rubuta komai ba sai da ranar da kai sai ya san lalle haɗa ya mara a wani waje ya ce kaza a waje ga kuma yanzu ya san wannan abu wallahi tallahi aka shi Hassan din ya faɗa kuma ina zaune ya faɗi wannan ga shehu mai hula na zo daga alhaji ubangiji na zo daga manyan kano da yawa a zaune wallahi tallahi so ba rashin kunya ba dan din mun ga manyan gashi haka suka yi duk gaba ki da to duk gaba ki da to da haka sahabbai duk wata manzon Allah suke tawa in suna neman shadarwa ga al'ummarsa kuma har yana cikin kabarin nasa ba duk gaba ki da annabi isa in ya sauka shi ne ga bai wannan aƙida har annabi isa ya sauka kabarin manzo Allah zai je ya dinga gaishe shi kuma ya roƙe shi da abin da yake so duka baki da hadisi gashi mun gawa ki gawa ki ha annabi isa in ya sauka kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai zo ya ya dinga kuma malaman hankali sun ce girman dan adam girman ruskarsa ga abu da girman saninsa laraba da an suna so su gane kansu ya balaga ko bai balaga ba in yana bacci sai a zo a ceke shi daga tsakuwa in ya tashi ya girma amma yana bacci amma abin da ya da tsakuwa ya tashi ya hana haka ba wani abu da ya dame shi wannan ba mutum ba ne ba su ba shi wani abu ba ba su ba an samu ba laraban da yana da cikin shugabannin laraba suna masu suna kinsa kullum addu'a take Allah ya kashe shi a huta wannan kawai sai mutum ya shigo ɗakin yana bacci sai na gode Allah yau zai mutu mu huta mushidin nan sai ya tawo ta wajen kafarsa yana bacci ba mushidin nan ya ɗaga kai gaba ya kai masa ala sai ya janye kafa sai ya janye kafa sannan sai da mushi ya tafi ya dawo da ita kuma yana bacci kuma yana bacci to da ana duk injina sun ɓace mu yanzu mu ne nasila su ne kawai rabin mutane ne yanzu duk gaba ki da da ana sai a hankula to da ba haka in suka jefa mutum tsakuwa sun ga ya sa tashi yaro sun san har yau yaro wanda an jefa mai tsakuwa an ka tashi shi to yana ya girma a ba shi jagoranci a ba shi duta a ba shi kaza a ba shi kaza duk gaba ki da to to da haka suka ce mai ruska me kaza wannan shi ne babba amma dai mana wauta da kaza da mara ruska duk wani babba don haka manzo Allah sallallahu alaihi ya fi kowa ruska ya fi kowa ji ya fi kowa fahimta kuma aqida mu haka yake da ransa bare ma yanzu da ya koma hadaran sarkinsa da ya koma hakikansa sallallahu alaihi wasallam kowa ma zai yana da ransa bare kuma a ce ya rasu rasuwa ba ta ƙara wa mai daraja sai daraja rasuwa ba ta rage ba ta ba ta ƙara mai daraja sai daraja a ce da salatu ta ce Thank you.